إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر uku ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da 15 ga watan mayu shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 92 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici wajen mu'amalantar nasoshin alkur'ani mai girma da fassarar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama musamman waɗanda ke da alaka da ahadithu sifat ibnu taymiya yana ta wato hakaito maganganu waɗanda yake warwarar zance akan su daga littafin ar-risalatul kushairiyya ta wani babban malami cikin sufaye shine Abul Qasim Al-Qushayri Allah ya saka wa Ibn Taymiyyah da alkhairi idan ba manta ba a darasin da muka yi a baya Ibn Taymiyyah yana ta kokarin tantance mana bayani game da wasu mas'aloli waɗanda suke da alaka da aqida da ainihin sufaye suke da ita game da wato a cewa akwai wasu ayyuka waɗanda suke da lada fiye da karatun alkur'ani kamar kiɗa kamar ainihin waƙe-waƙe kamar waƙoƙi na yabo da makamantansu ha kuma ya tsallaka yana ta ainihin sauke lamba akan waɗannan matsaloli har yanzu yana magana akan munin da ke cikin ɗabi'a ta wasu daga cikin shegunai ta mu'amala da maza irin aikin mutanen annabi lutu Allah ubangije tsare za mu tashi a inda malam yake cewa ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة والعقاب ya ce wa minal ma'alu abu ne sananne annal hasanati cewa ayyuka nagari kullama kanat a azama duk sanda suka ƙara girmama kana sahibuha afdala to me wannan aiki zai ƙara samun falala fa idan taqala ar-rajulu min hasanatin ila ahsana minha idan mutum ya ciratu daga wani aiki mai kyau zuwa aikin da yafi wancan din kyau kana fi mazidit taqrib zai zama wato yana ci gaba da samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wa inin taqala ila ma huwa dunaha idan ko ya ciratu zuwa ga aiki da yake ƙasa da wanda yake yi ta fuskar kyau kana fi ta'khuri war rujui wannan kuma zai sa ta baya baya yana komawa da baya yana nesa da rahama Allah da kusanci da Allah ubangiji subhanahu wataala wa kadhalika sayyi'at haka nan kuma abin yake dangane da ayyuka na barna da zulubai kullama kanat a'zama duk sanda zunubi ya girmama kana sahibuha aula bil ghadab ma abucin wannan zunubin zai fi dacewa da fushin Allah wal la'ana da tsiruwar Allah subhanahu wataala wal iqab da kuma wato horo da Allah subhanahu wataala yake masu zunubi wa kad qala ta'ala kuma hakika ya ce Allah ya ce bayan da ya kawo wannan magana zai kawo maka hujjoji ne da za su warware wannan zance da yayi a dunkule وقد قال الله تعالى حقيقة الله سبحانه وتعالى ينفق يتي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة الله يتي أشك سورة النساء لا يستوي القائدون من المؤمنين ما سزما درشا باسا فتاج هاجم daga cikin muminai ba za su daidai wa daida ba ghairu ulil darar waɗanda ba ma'abota wato abdarar matsaloli ko uzurori ba wal mujahiduna fi sabilillah wadancan masu zama a gida ba sa zuwa jihadi to ba za su yi daidai da mujahidai masu fita jihadi bi amwalihim su je su yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim su yi jihadi da rayukansu ba faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka mujahidai masu amfani da dukiyarsu da jikinsu wajen jihadi Allah ya ɗaukaka su akan masu zaman gida darajatan mataki a ƙarshe Allah ya ce wa kullun wa'adallahu alhusna ko Allah ya yi wa kowane daga cikin su alƙawarin aljanna wa faddalallahu almujahidina ala alqa'idina ajran azima amma dai tabbas ko an je aljanna lada wanda yake na ɓangaren mujahidai yana da girma sosai fiye da na ɓangaren masu zaman gida. Wannan aya, kamar da Imamul Bukhari ya ruwaito daga hadisin Zaid ɗan Sabit da kuma wata riwaya daga Albara ibn Adu, cewa farkon abin da ya fara sauka, in ji waɗannan sahabbai Allah ya ƙara musu yadda shi ne Allah ya ce, La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. banda waccan nan jumla ta ghairu ulil darar to da annabi sallallahu alaihi wasallam ne fita jihadi kamar yadda zaid ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sukar da wannan aya ya kira zaid ya rubuta ta zaid zai rubuta kenan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune kusa da ni cinya sana kan jikina sai ga wannan makaho ya bi da jagoransa shine ibnu ummi maktumi da ya ji abin da aka faɗa aka ce a rubuta sai ya ce ya manzo Allah yanzu ni ina da matsala inda ba don makanta ba ni ma zan so a ce na fita jihadi domin a da kaga babu wannan tugace cewa gaibu ulib darar waɗanda wannan hukuncin ya shafa su ne waɗanda ba su da wata matsala raɗin kansu ne kawai ya hana su fita jihadi lafiyar su lau amma suka yi gaba gaɗi suka ki fita jihadi sai nan take zaidu ya ce sai na ji jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi akan jikina kamar zai rugurguza mana ƙashin cinyata ba shi wahayi ne aka saukar a daidai lokacin aka saukar da wannan ƙari ghairu ulil dar to yanzu an rage yawan waɗanda hukuncin ya shafa ke an yi istisnai ana karanta shi da ghairu ulil darari ga dhamma sai zama kenan wato sifa ne ga alqaiduna ghairu ulil dar wasu kuma suna karanta da ghaira ulil darari sai zama hal kenan na fata mun gano wannan wannan aya al-mahall a cikin ta na shahid shine kasancewar yanzu aya ta yi nuni zuwa ga aikin wasu mu'minai ya dara na wasu kuma mu'mini daya zai iya zama a mataki biyu wani lokaci ya zama cikin alqaiduna sai ladan shi ya kasa wani lokaci ne zama a cikin almujahiduna sai ladan shi ya kawo na fata mun gano wannan ko ya zama wani lokaci a cikin almujahidun sai ladan shi ya sama kusancin shi da Allah ya sama idan ya zama cikin alqa'iduna amarra lahika sai kuma ya ainihin wato yi kasa wa qala kuma Allah ya ce aj'altum sikayat alhajj wa imarat almasjid alharam ila qawlihi alladhina amanu wa jahadu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah ulaika humul faizun Allah ya ce a ja'altum sikayatal hajji yanzu nan ku kuna dauka cewa aikin baiwa alhazai ruwan sha wa imaratal masjidil harami da raya masallaci mai alfarma a cikin ayan shine kaman amana billahi wal yawmil akhir ku dauka wannan aikin wai dai yake da wanda yi imani da Allah tashin alkiyama wajahada fi sabilillahi yayi jihadi sai Allah ya ce la yastawuna inda Allah a wurin Allah dai ba ɗaya suke ba ko da ku kusa su ɗaya a wurin Allah ba ɗaya suke ba Allah ya ce wallahu la yahdi qauma adh-dhalimin Allah baya shiryatar da azzalimai kafirai sannan sai Allah ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi ƙaura wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi don Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kuma jukkunansu a'azamu darajatan inda Allah waɗannan sun fi girman daraja a wurin Allah fiye da wasu su ulaika humul faizun waɗannan kuma su ne masu samun babbar ran Allah ka samu cikin su wannan aya ita ma kamar waccan tana nuna zuwa ga zarceceniya wajen falala tsakanin muminai tsakanin masu fita jihadi da wanda ba sa fita asalin tarihin sauka ayan shi ne mutanen makka ne a lokacin waɗanda suke kula da ɗakin ɗaki mai alfarma suke wa muminai tutiya cewa tuku kuna ta jin haushinmu kuna ta kafirta mu kuna cewa mu batattu ne alhalin ɗakin Allah mu muke kula da shi bakin Allah mu muke ba su masauki mu muke ba su abinci mu muke ba su ruwan sha shine Allah ya musu wannan tankiyar cewa aiki na alkhairi idan babu imani bai da wani amfani duk aikin alkhairin da mutum zai in bai da imani zai iya samun ladan shi ne kawai a nan duniya amma a lahira ba zai mashi amfani ba a malamai sun kalli waɗannan ayoyi da ire-iren su kuma Imam Al-Qurtubi ya tattauna akan mas'alar cewa wannan aya da ire-iren ta inda zaka ji an ce wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim suna daga cikin ayoyi waɗanda suke nuni zuwa ga cewa wadata ta fi talauci falala akwai mas'ala game da tsakanin malamai shin wai da wadatar arziki na duniya da talauci wanne fi falala Imam Nawawi in ka ka koma cikin Radu Salihin ya kawo hadisi da cikin gafanar talauci da sauransu da wayewaye. Wasu malaman kuma kama al-Imam al-Mawardi a cikin Adabul Din wa Duniya ya tattauna ya kawo ra'ayoyin mutane guda uku ba wajihi guda uku akwai masu ganin dukiya ta fi falala akan talauci akwai masu ganin talauci ya fi falala akan dukiya akwai masu ganin cewa a'a a tsaya tsaka tsaki su ne masu ka'ida ma ahwaja min al-faqri makruhun wama abqara min al-ghina madmum suka ce duk abinda talaucin da yasa ka zama almaji ya mai da kai zal hajat almajiri mai bara mai neman taimako mai tashi a masallaci kana neman taimako mai zuwa gidan rediyo jakan magori ko a sa hotonka a facebook ana ta yawo da kai ana neman abinci da magani to wannan wannan abin kyama ne wannan talauci ya zama wato larurar kanka ta fi ƙarfinka abinci mazauni sutura lafiya karatun yaranka ya fi ƙarfinka to wannan talauci abin kyama ne ba shi shi ne irin da alabai ke adda kuma yana cewa Allah raba shi da talauci to sannan kuma ma abu tsara min alghina wadata kuma ta sa kana ta sa kana yin karunanci kana yin batsam kana raina mutane kana jin cewa kafi kowa suka ce wannan shi ma mazmumun shi ma wannan abin zargi ne ba wadata ce ta alheri ba don haka kifafan shi ne asali kamar da manzo Allah sallallahu alaihi yake addu'a yana cewa Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin ali Muhammadin kifafa ya Allah ka sa arzikin manzon Allah da shi da mutanen gidansa ya zama daidai ruwa daidai tsaki yace kuma Allah ya bashi zabi akan ya zama sarki annabi ko ya zama bawan Allah manzo sarki annabi irin annabi Suleimana kenan ga mulki ga isa ga dukiya ga dawakai ga aljanu ga kowa ga kuma annabta sarki kenan ko kuma ga ga, ga annabta ko kuma annabi uh, manzo bawan Allah irin annabi Isa ko Zakariya wanda ko kayan sawa na kirki ba su da shi kayan su kawai wanda yake rufe musu al'aurarsu ba su da wurin kwana ma a masallaci suke kwana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zabi ya zama manzo bawan Allah bai zaɓi wancan ba to kaga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba to shi fa falala ke amma duk da haka kuma Allah ya halasta at-tayyibatu min ar-rizq abinda yake halas cikin arziki waɗancan masu cewa talauci yafi kamar yadda kamar yadda shi ma wanda yake faɗa yace su ne masu allazi ghalaba alaihim hubbus salama waɗanda san su tsira shi ya fi damun su fiye da komai su suka zaɓi cewa talauci yake saboda talauci zai fi mutum saukin tsira da saukin hisabi ya ce waɗanda kuma galaba alaihim hubbun nabaha waɗanda san kece raini da ƙwalisa shi kuma shi ne a tunaninsu kuma suka sai suka kata zuwa ga hadisan falala arziki kuma kalla haka ɗabi'a mutane take duk da yake ɗan ƙwalisa da zai ƙoƙari ya dinga kallon hadisan inda Allah jamilu yuhibbul jamal ko saboda ya dinga samun makwalisan shi justification din da zai yi kwalisan shi wanda kuma ya zabi ya zama racket ya zabi ya zama gashi na haka wani wani allazi haka kaza wani mawukaci muna rada yake cewa allazi ko wasu mu za su san shi to wanda ya zabi ya zama haka to zaka ga shi kuma yana ta nemo hadisan falalar talauci cewa ai hisabi kaza da kaza da kaza da aka da ya tsakatsakin shi ne ya fi sai malamai suka ce abin da ya sa suka zaɓi cewa talauci wadata ta fi talauci saboda wadata tana nuna binnan ƙudura samun damar abu talauci kuma yana nuna gazawa da haka kuma samun ƙarfin abu ya fi akan ka gaza daga yin shi samun dama ya fi gazawa almuminul ƙawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min dha'if a ƙarfin akwai ƙarfin zuciya akwai ƙarfin imani akwai ƙarfin fahimta da kuma akwai ƙarfin wadata shi ma su kuma da suka ce a su kuma abin da yasa suke zaben talauci saboda shi talauci salama ne daga fitintunin duniya da na lahira shi kuma arziki kutsawa ne cikin wannan fitintunu ba dole ka tsira ba suka yi ta kawo ayoyi wa lafasan Allahu rizqal ibadihi la baghawfil ardi tattauna ce dai mai tsayi waɗannan sune ayoyin da suka kafa waɗannan maganganu akai wallahu ala wannan duka itlalat ne na malamai ba sa ba sa fasa zantuttuka irin nasu Allah ya saka musu alkhair wa qala kuma Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu ko Allah yace la yastawi minkum ba sa yin daidai wa daida a cikin man anfaqa min qabli al-fati wa qatal wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin mudin nan wa qatal kuma yayi jihadi al-fatwa anan lil ahd malaman tafsiri sun yi maganganu iri biyu mafiyan malaman tafsiri daga cikin tabi'ai da ma sahabbai suna tafiya zuwa ga cewa shine fathu makkah wasu kuma malamai ƙwayanni haka kama alimamu sha'abi da muhammad ibn shahabin zuhri su kuma suka ce a fatkul hudebiya ne malamai kuma suka ce a nan akwai wani hasbu la yastawi minkum man anfaqa min qablil fati min qablil fati wa man anfaqa min ba'dil fati wanda suka ciyar kafin fathu ba su daidai da wanda suka ciyar bayan fatuhun ba kaga ba ba ambaci wanda suka ciyar bayan fatuhun ba saboda dalla alaihi kalamul mafku wannan da aka faɗa ya nuna sun yi ɗaya kaman ka zo ne kace ai da wanda suka zo kan lokaci ba za su yi ɗaya ba ba su ka faɗin da wanda suka zo a latti ba domin sun su ne aka sun su kai tsaye wa qala kuma Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazi na utul ilma darajat Allah subhanahu wataala yana zai daukaka waɗanda suka yi imani a cikin ku wallazi na utul ilma da waɗanda aka baiwa ilimi darajatin matakai daban-daban duk wannan yana nuni zuwa ga bambancin wato matsayin mu'minai ta fuskar daraja wa kadhalika qala fi sayyi'ati to kamar yadda muka ji wannan game da ayyuka na kirki to haka nan ayyuka na banza su ma ana samun darciciniya kamar yadda Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr lalle shi jinkiri wanda mutanen jahiliya suke yi ziyadatun fil kufr ƙari ne a cikin kafirci annasiu kamar yadda aka sani a tarihanci shine mutanen ƙasar Hijaz sun gaji mas'ala ta tahrimul qital game da watanni masu alfarma zulqa'ada zulhijja da Muharram waɗannan watanni guda uku a jere kaga kwanaki kamar 90 akwai kuma wata a gefe shine Rajab to sai zama saboda duka rayuwarsu a jahiliya ta gini ne akan kai farmaki da ɗaukar fansa kwace da sata da kai samame cikin garuruwan mutane mutum bai da abinci kawai yadda kai boko haram din suna yi haka kawai za su kai samame wani gari ko su kwashe abinci su kwashe dabbobi su kwashe mata su ma waɗancan ba su samu ba su shiri su sake kai farmaki su kuma waɗannan su ɗaukansa to haka rayuwarsu take karun wa farun to da haka ba za su iya yin kwana casa'in dindi ba tare da sun kai farmakin nan ko sun yaƙi ba za su iya sai su kasa to ana nan ana nan idan aka yi kwana kamar sittin zulƙada da zulhijja suka ƙare tsora muharram idan abincinsu ko guzurinsu ya ƙare suka rasa yadda za su sai su ce to mu jinkirtar da alfarmar al-muharram zuwa safar da aka sai su halatta wa kansu yaƙi a wannan muharram ɗin idan safar ya zo sai su rama waccan alfarmar shi ne annasi'u jinkirtar da alfarmar wata galibi ta fi shafin shi wata na ainihin wato al-muharram sai Allah ya ce wannan ziyadatun fil kufri ƙari ne akan asalin kafirci da suke ciki kaga shi kafirci ma ana iya ƙara lamba a cikin shi a ƙara kutsawa can ciki cikin kafirci Allah ya ce zidnahum azaban fawqa al'azabi cikin suratul nahl kenan da Allah yake cewa alladina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsiduna waɗanda suka yi kafirci suka kuma tare hanyar Allah waɗannan za mu ƙara musu azaba a kan azaba sakamakon ɓarna da suka kasance suna yi. Sahabi Ibn Mas'udin Allah ya ƙara masa yadda aka ruwaito daga gare shi yana cewa abinda ake nufi a nan wajen ƙarin azaba a kan azaba shi bayan an shigar da su cikin jahannama suna cikin azaba already suna cikin azaba Allah ka tsare mu Ibn Mas'udin shi sai kuma a zo musu da aqaribu wasu kunamu anyabuha wanda ƙarinsu kan nahali kaman girman bishiyar dabino kowane ƙari kwaya ɗaya na kunama kaman girman bishiyar dabino attiwal dogayen dabinai yace wa hayyat da kuma macizai mithlu a anaqil ibn masu kauri kaman wuyar raƙuma wa afa'i ka annaha albakati da kuma wasu macizan wasu wato abin nan a Uh, maciji saru kutub wanda yake mai kauri ƙato kamar kamar uh, raƙumi bakati ya ce tadribu su za su ta dukan waɗannan kafirai a wuta shi ne zidnahum azaban fawqal azabi uh, wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da mudha'afa gare su shine a ƙara musu azaba ta yadda kamar da Allah yake cewa makanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun ba za ba azaba ce ba ji ba kai za a yi ta musu azaba ana ta musu gori ana cewa ba an muku wa'azi ba ku ji ba Allah wadaran ku mala'iku na ƙara tsine musu Allah ka tare malam yace wa qala kuma Allah yake cewa wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsi waɗanda kuma a cikin zukatansu akwai maradun akwai cuta ta kafirci da munafirci fazadatuhum rijisan ila rijisin sai waɗannan ayoyi su ƙara musu ainihin wato datti da ƙazanta da kafirci akan kafircin da suke a ciki wa qala kuma Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahum Allah marad cikin zukatansu akwai cuta sai Allah ya ƙara musu cuta cutar da ke cikin zukatansu anan shine alfasadu fi aqidatihim barnar da ke cikin aqidarsu tun daga shakka da munafurci da ƙaryata Allah da musu game da al'amarin Allah wannan shine fasara ta farko kenan fasara ta biyu malamai suka ce a cutar da ke cikin zuciyarsu shine zuciyar ta wofanta ta tsiratu daga tsarewar Allah ta tsiratu daga tawfiki na Allah ta tsiratu daga kiwo da Allah yake zuciya ta tsiratu daga wato ta'ayidi goyon baya da Allah yake ba zukata su a shi gaskiya ta tsirata daga duka wannan al'isma wat tawfiq wal hidaya wal riaya wat ta'id sai zama tana cikin cuta na kafirci da munafurci Allah ka tsare wa qala kuma Allah yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara Allah yace wa nunazzilu min alqur'ani kuma muna sassaukarwa a cikin alkur'ani ma huwa shifa'un abinda yake waraka wa rahmatul lil mu'minina kuma tausayi ga mu'minai wala yazidu zalimina illa khasara amma bai ƙara wa azalimi komai sai asara wannan min anan malamai su yi maganganu a kanta wasu suna ganin min ce tabi'idiyya kamar da imam al-qurtubi ya kawo yace za ta zama min bayaniya da bayanin jinsi ke ai wani nazilu min jinsi ayatul qur'ani to dama min tab'idiyya da bayaniya suna kama da juna idan aka ce min tab'idiyya ce sai zama kenan ba kowace aya ce take zama tana da wannan warakan ba to ibn qayyim ya tunkuɗe wannan fasara yace ba za ta yi ba yace duka alqur'ani ainihin wato waraka ne amma kamar yadda ita kanta waraka iri biyu ce akwai waraka ta fuskar wato waraka ga cutar kafirci da munafirci da ƙarya da fasikanci da juhud to wannan kaga shine asalin abin da Qur'ani yake kamar da Allah ya nuna shifa'ul lil qulubi bi zawalil jahl wal kufri wal juhudi kawar da jahilci rashin sanin Allah kawar da kafirci rashin imani da Allah kawar da musu da Allah to wannan shine asalin abinda Qur'ani yake kisa Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa kace musu shi alqur'ani waraka ce da shiriya ga masu imani haka kuma Allah yake cewa qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur lalle wa'azi ya zo muka daga Allah ubangijinku da kuma waraka daga waɗancan cututtuka na zuciya idan muka dauki wannan fassara sai ya zama kenan a bisa waɗanda suke ganin cewa mince tabi'idiyya sai ya zama ayoyin da ake magana shifa'u anan su ne hunna ayatun bayyinatun ayatun bayyinatun hunna ummul kitab iya su ne kenan wa ukharu mutashabihat mutashabihat ba a amfani da su wajen shari'a Allah ya kawo su ne dan jarabtan mutane yaga ko za su yadda da abin da ya faɗa ko da ba su gane ba ina fata mun gane don haka ɗauki kuma ɗayan fassara shine cewa shifa'un lil amrad qur'ani na zama waraka ga cututtuka al-zahira cutar jiki cutar da ke damun jiki ko cutar aljini ko sihiri ko zazzabi wanda kuma qur'ani ya tabbata yana yin wannan kamar da aka san hadisin Abu Sa'id al-Khudri shahararre wanda yaje yayin ruqya da ainihin Fatiha Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma adraka annaha ruqya da kuma hadisi da dama da suka zo akan maganganu game da amfani da al-mu'awwadat al-mu'awwadatayn da ayatul kursi da ainihin wato amanar rasul da kaza da kaza da kaza wajen ainihin warkar da cututtuka iri daban-daban da kuma sabanin da malamai suka yi akan hukuncin annushra annushra da wasu kuma ka ce rubutun sha ina halastin a rubuta alqur'ani a sha a cikin hadisi al-Imam Abu Dawud wanda hadisi ne tabbatacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annushra min ash-shaytan lalle shi irin wannan tofi-tofin na shaytan ne amma kuma da aka gabatar wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu tofi sai ya ce to la ba asabir ruqya malam takun fiha shirku kaga ya ware wasu ke daga nan sai malamai suke sabani ina hukuncin rubuta alqur'ani a wanke a sha akwai malamai cikin tabi'ai da suke da wannan ainihin fatawa ta hadisi daga cikin sa akwai Ibrahimun Nakhai a karan suna nan a cikin tafsirin Ibn Kathir tafsirin al-Imam al-Qurtubi shine al-Jami' li ahkam al-Qur'an wasu kuma cikin malamai kaman al-Hasan al-Basri sorry wancan Sa'id Sa'id ibn Sa'id ibn al-Musayyib yake so na ce Ibrahim al-Nakhai da Hassan al-Basri su ne suka tafi akan cewa makruhi ne har Hassan al-Basri ma yake cewa ina tsoron kada mutum ya je ya halaka shi Qur'ani an ce a rubuta ne a karanta ai aiki da shi kaje kai kuma kana rubutawa kana gogewa kana sha haka ne mas'ala ce ta sabani ganin malamai zamu zo mu tattauna ta insha Allah dalla dalla Allah ya kai mu daidai wajen a cikin zadul ma'ad wannan kenan to dangane da ita min din can kamar da muka ambata ibn qayyim a wurare mabambanta a littafansa kamar a cikin littafin ighasatul lahfan da littafin al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wato ad-da'u wad-dawa kenan da kuma a cikin zadul ma'ad mujalladi na hudu ya tattauna akan wannan mas'ala kuma yayi magana akan waɗannan ka'idoji game da game da game da ainihin wato ƙa'ida ta min ɗin can abin da yake so na ƙara mana shi ita min kamar yadda na faɗa tun a farko tana iya zama libayanin jinsi ana ana ana ce mata min bayaniya kamar yadda Allah yake cewa masalan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli ay min jinsi qur'ani ta wannan bayaniya ce min din nan haka irin irin fadin Allah lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi ay min jinsi ahli alkitabi haka kaman fadin Allah fajtanibur rijsa min alawthani ay min jinsi alawthan kuna ita ake cewa min bayaniya al-imamu al-imamu ibnu qayyim ya karkata anan zuwa ga cewa irin ta ce anan wasu malaman ko suka ce tabi'idiyya ce ita ce kamar irin minhum man kallama Allah ai min ba'd cikin annabawa haka irin lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ai min ba'd ma tuhibbun da yayin suna nan da yawa wa qala rajulun mu'minin mu'minun min ali fir'auna ai min ba'd ali fir'auna akwai kuma min da ake ce ma libtida'il ghaya wanda ita ce ma shine ma asalin ma'anar min akwai ghaya zamaniya akwai ghaya makaniya akwai ghaya zarfiya ga sunan ire-iren su la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmi kaga wannan ghaya ce zamaniya min awwal yawmi haka in kace wasika min muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila hirqala ghaya ce wannan a ainihin haliya min ibtida'il ghaya daga inda aka fara abu haka in kace lillahi al-amru min qablu wa min ba'd duka wannan ana ce mata min ibtida'il ghaya wanda shine asalin ma'anar ta ga sanan dai mas'aloli ne ababen lura to anan na so ne mana jama'a wata mulahaza muhimmiya da ya kamata mu kalle ta wannan abin da Allah ya faɗa anan cewa wannan zulmin alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'min madauki duka biyun abubuwa ne tabbatattu qur'ani ana magani da shi kuma ƙwar'ani yana maganin kafirci yana maganin cututtukan zuciya yana maganin cututtukan jiki wannan amur ne musallamun ya yi maganin cututtukan zuciyar wasu ƙasurguman kafirai su ne kafiran makka wanda su da sauran kafiran wannan zamani wanda suka ji alƙwar'ani ya ratsa su suka gasgata suna so masu suka gasgata daɗin shi da zaƙin shi da shiryarsa sannan kuma tun annabi na raye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izini an yi magani a Alƙur'ani sahabbai sun yi talibai sun yi kaman a a a a a fadin Allah da yake cewa wa idza ma unzilat suratu isan da aka sokar da wata sura kamar man yaqulu daga cikin munafikai cikin tauba da Allah yake da safin munafikai ko kamar man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman wane ne a cikin ku munafikai za su dinga faɗan wannan waye ya ji ya samu ƙarin imani sanadiyar wannan aya sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa amman ladina amanu fa zadatuhum imanan wa wa hum yastabshiruna wanda suke mu'minai sai ayar ta ƙara musu imani su dinga wujunan su bishara wa amman ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum risan ila risal mun ji ta baya ko idan muka kalli waɗannan ayoyin jama'a ina so in mana wani wato tahziri mai muhimmanci ina makomar irin abin da muke yi a wurin wa'azi ko karatun alkur'ani ko tafsiri maimakon ana kanta alkur'ani mutane su samu natsuwa yadda ake cewa sahabbai suna natsuwa kamar ka ɗaura musu tsuntsu ba za su juya ba maimakon mutane zukatansu su raurawa su tuna lahira su ji tsoron Allah su tuna zunubansu su yi nadamar ɓata lokacinsu da suka yi a baya shi ne wa'azi ya zo ya juye ƙur'ani kawai ya mai da shi kamar ana wasan kalankuwar sallah ya dinga jan ayoyi ana dariya shi ma yana yi ana raha ana sakin baki wani ma har ana baɗa da sunan tafasar alƙwani jama'a kuma wannan har a majalisu na malamai da ake ce ma'alusun babu shakka jama'a wannan ba daidai ba ne mu a matsayinmu na ɗalibai mu gane wannan duk inda za ka je koyon karatun alƙur'ani ko tafsiri in ka tarar da majalisin haka ake to kamar wajen kawai ba shirya ake koyarwa ba kuma abinda Allah ya ce shine shifa'un wa rahmatun lil mu'min waraka da rahama ga mu'mini ko kuma an zo an tara mutane ana ta barkwanci ana sakin baki ana ana ta wani feleke ko kuma har ana ta maganganu waɗanda ba sa alamta mutunci ko sanin ya kamata ‘yan bana ce masu rarrawa sun zama ‘yan kallo kenan audience ko suna takabbara ko suna shewa ko suna tafawa suna jin daɗi ana cewa lalle malam yau ya yi caji da haka kuma wannan kuma inda mutane jahilci ya riga ya darkake su gani ake wannan ma ƙwarewa ce akan wa'azi jama'a babu shakka wannan ba daidai ba kuma abin takaici na faɗa wannan magana ina jin takaici cewa da dama daga cikin ‘yan uwanmu malamai ‘yan uwanmu ustazai jama'ar muta'alus sunna sun samu kansu a cikin irin wannan kuskuren ta yiwu ba su san cewa ba haka ya kamata ta yiwu ƙarancin komawa zuwa ga tafarkin magabata yaya magabata ke wa'azi ka bi tarihin makarantar imamu malik makarantar ahmad ibn hanbal al'imamu shafi'i makarantar abdullahi dan mas'ud ibn zubair makarantar ibn abbasin ya suke karanta da alkur'ani da sunna haka ake yin wannan hayaniya jama'a wannan shewa wannan a kama duk wanda aka kama a ci mutuncinsa duk wanda karatu ya zo biyo ta kanshi sawa'un abokin husuma ne ko wani shugaba ko sarki ko wani attajiri a ci mutuncinsa a yi mishi zindir a cikin mutane ko kuma malami kawai ya ta labarai labarin aure labarin saki labarin aljanu labarin siyasa shirme iri daban-daban ba sai ka sai ka fara tunanin to wai Qur'anin da ka sani ne wannan ake fasarawa ko anya wallahi jama'a sai mun sai mun shiga tete akwai wani malamin mu balarabi da ya taba zuwa kasan nan yake ba mu labari daga bayan yake jin labarin yake fada wa ya taba zuwa irin wannan wa'azin shi yana ganin ya zo kasar musulmai ahlus sunna ya kai shi wani wuri ana wani wa'azi da wata kungiya ya tara ana cin irin wannan cajin ce Allah kasa bace kwana yana kuka yana roƙa musu Allah ya gafarta musu Allah ya shirye su ba su ma san yana yi ba sai daga baya bayan ya kuma ƙasar Makka yake ga wasu ɗalibai cewa suna da aiki ba a gaban su sun koma Najeriya in shi ga abin da je gani saboda da gaske yake shi zuwa ya ɗakin shi na hotel ya kwana yana addu'a ya Allah ka ga mutanen nan shari'a suke nema ba su san ta ba ya Allah ka gafarta musu kana sa kan shari'a sai ka je shi ne annabin da Allah ya yi musu kuka ya dinga yi tsakar dare da kanshi yana faɗa wasu ɗalibai ya ce yana tausaya musu su ɗaliban alus sunna 'yan Najeriya idan sun dawo Najeriya ta ya za su canza mutane orientation akan cewa ba haka ake yin wa'azi na sunna in kun lura kuma har yanzu akan wannan kurakuran ake rayuwa to za ka gara mu gane jama'a idan aka zo karanta da alkur'ani a karanta da alkur'ani a cikin nutsuwa a cikin sanin ya kamata a yi amfani da lafuzza na dattaku yadda ƙur'ani yake amfani da su sannan kuma yadda ƙur'ani yake da rufin asiri ga mutane a rufa musu asiri ƙur'ani zai faɗi laifukan da ake ce a tuba amma ba zai ce wane da wane da wane suna yi ƙur'ani ba zai faɗa maka in ba mutum ya kai ƙarshen kafiri an gama da shi ba inda da zai na kafaru sawawun alaihi a angarta wa mu'allam tundirhum la yu'minu yanzu wannan suratul tauba din nan munafikan nan ba an san su a madina ba amma ba faru sunan kowa ba a ce da wane da wane da kawai zai fi saki a ce ai da wane da wane da wane munafikai ne ba sai an faɗi halayen su amma sai a ce wa minhu wa minhu duk da haka annabi ya ce na ta jin tsoron kar a kai ga faɗin sunan to kaga sai mun kula da waɗannan ƙa'idojin jama'a shi yasa kamar yadda malamin malamin sasabi yake faɗa Allah ya saka mashi alkhairi wani lokaci can baya yake cewa shi yana jin takaici yadda aka wayi gari a ƙasar nan babu regulation akan tafsiri yanzu a garin nan na zali ta yi za a iya samun majalisar tafsiri ya kusa guda ɗaya wanda ake da azumin nan da yawanci kuma hala wanda yake saka a rediyo ya kusa 30% na wannan ɗin hala ana saka guda 30 a saka wannan minti 30 a saka wannan minti 30 a saka wancan har har su ruda kama ga baki ɗaya ka rasa ma me kake ci tun ana saka maza malamai ha kuma ana saka mata da da da da, da ƴan ƙananan yara da da zawarawa da waɗanda ba su san abin da yake musu ciwo a kansu ba wai duka suna fasara alƙur'ani kuma su ‘yan gidajen rediyo tun da kuɗi suke nema babu don su ko dujal ne ya tsuguna ya yi karatu ya ce ƙwar'ani ke fasarawa ya kawo kuɗi za su saka mushi ba ruwansu kana jin barna ƙarara wannan yana daga cikin fitinar da muke ciki a ƙasar nan jama'a addinin musulunci ba yi da regulation ba yi da doka a ƙasar makka ka isa ka gwada wannan ko da alhazai da ke zuwa daga wasu ƙasashe ku alhazan a cikin ku iku iku a kam ɗinku ko a shema ko amina wani a cikin ku bai isa tashi ya wa'azi ba sai an bashi izini sai ya zama a hukumance an ce to wani eh an yadda ya dinga yin wa'azi in ba ka ba ka ma ka shiga magana wallahi haka kiran sallah baka saka kiran sallah ba baka isa kai tashi kai ka ce ka zo da yan uwanka ko bari ka bari ka musu wa'azi ko ziyara da ake zuwa sai dai ita hukuma aikin haji da umara su hada ku da muqawwif wanda sun yadda da shi ko da yana jin yaron ya je akwai akwai akwai akwai mutatawwi'un ɗaliban jami'a da sauransu da ake ɗauka duk alhaji sun je da 'yan umara a haɗa su da su je su musu jawabi amma wani naku bai sai je jawabi haka nan kawai ba yadda mu dinda muke kawai gaba gaɗi kowa ya daɗa kanshi kawai dinga abin da ya ga dama shi ne wannan ya kawo harfan batun misali irin wannan irin wannan sharuwar da ake a makka yanzu wani malami ya isa wai shi da almajiran shi ya ce a je a sha ruwa gwamnati ba ta ci ba wallahi bai isa ba sai dai ya ɓuya a ɗakin mata shi ya sha ruwa amma wallahi bai isa ya fito wai hayye sanarwa ya ce mu mun faɗa ba a ji ba don haka kawai mu za mu sha ruwa wallahi a ranar a gidan yari zai kwana wallahi yana gama wannan jawabin za ka ga askar kawai sun zo kamar mala'iku sun tafi da shi wallahi akwai malamin da babban malami ne tsarifi har yanzu yana gidan yari gidan TV ya je yana fatawa live aka mishi tambaya ya bada amsa daga wata ba ta so wallahi yana fitowa aka mashi haifi yana gidan yari malami ne ba kankani ba kuma ba wai sai ba wai sai wai ta kwana ko an yi bincike ba dama suna nan suna suna suna suna abin nan kiraman katibi da suna nan suna bin kamar mala'iku to kaga dole kasashe suna bukatar irin waɗannan abubuwa irin wannan zamanin da fauda ta yawa jama'a fauda ta yawa a cikin al'umma har a ruɗa mutane ka rasa ma meye gaskiya meye ba gaskiya ba kamar yadda abin nan mutarif ibn shifir yake cewa yace an yi wani zamani wanda mai gaggawa a cikin addini shi yake da falala wato wanda zai sauri ya karba as-sabiqun as-sabiqun yace amma za a zo wani zamani wanda mai jinkiri a wajen addininsa shi ke da falala to shine wannan zamanin kai jinkiri kafin ka faɗi magana kafin kai taking decision kafin ka shiga wata harka yi kokari ka jinkirta tukunna ka ba a hankali haka tabbatar ina ta fuskanta duk da haka aka yi tabbatar da mutane zuwa tafarki iri daban-daban gashi ba za su ankara ba sai su samu kansu a cikin sun ɓace yanzu duk mutane suka bayyana sun zaki dinnan ai fiye da kashi hamsin ɗinsu ba shi a suka nufata ba ina jin kusan kowa a cikinsu ma ta yi shi kan shi zazzakin at the initial stage ba shi a ya nufata ba tunda MSS yake yi MSS kun kowa ya sani kawai kishin addini ne yake ran ana ɗalibai a jami'a amma jiya da suka tike zuwa gabata saboda ba su bi a hankali su ga me ake yi ba hatta waɗanda Allah ya taimake su suka bari sun batta amma za ka ga wasu su har yanzu suna da ragowar taban a jikinsu ku dai al'umma tana kallon su a matsayin wasu lashar ƙetun wala garbiya ko kuma suna magana da aikinsu za ka dinga jin warin ragowar wannan barna to shi ne matsalar barna in ka shiga yanzu ka shiga ka fada kwata ka fada kwata ka fito ko ka yi wanka za ka dinga jin kai a cikin kayan da kana kyamar jikinka za ka yi kwana da kwanaki baka ji cewa ka dawo fresh ba dinda kamar kuma sai a dinga cewa muna jin wani wari wari ba dan ragowar warin ta ne da dan makalkale maka haka baka sani ba rana ta buge ka sai ka ji ya tashi ko mun gane Allah shi ka tabbata kuma kana so ka buga نعم نعم نعم shi ne maganar da muke a faɗi abu wanda yake na tsoratarwa sai mutane su dariya su ga cewa kamar ba da gaske ba ne ko kuma shi kan shi malamin ya mai da karatun wani abin yin dariya ina fi ma damuwa da yadda malaman suke domin malaman su suke ba da dama a haka idan malamin bai ba da dama a haka ba ba za ka ci ana dariya ba yanzu ka je majalisin malam haifan ka irin wannan in ya zauna karatu kawai ba mun shi karatun shi kawai yake ba za ka samu halin da za ka irin wannan irin wannan gangancin amma kuma malaman da in suka zauna su ne za su za su dinga kirkiro ababen dariya su dinga shigar da wasu labarai kuma wasu labarai ma fa wallahi su kita wallace kawai ba wasu hawadith ne waɗanda ma ma waqa'at abadan wasu kuma surrori ne na wasu mutane da suka gaya musu ai shi malami kamar likita ne likita a bisa ka'ida yake shiga abin da ka gaya mashi na medical history ɗinka da matsalolinka to is confidential hatta ɗan uwanka ba zai gaya ma yanzu a kagun likita da wata ɗaya za ta yi cikin shege ta zo wurin shi ya zubar mata to ko iyayenta su sun tambaye shi ba zai gaya mata sun tambaye shi ba zai gaya musu cewa cikin shege ya zubar mata ba kawai ba ta lafiya ya mata magani wannan your professional ethics ko kuma kuna da shi a gun lauyoyi to malami ana mashi irin wannan kullum abu goma ka waya ce wallahi malam ni ce ne kaza wallahi malam ni ne na samu matsala kaza ni ne ne kaza suna ana yawan ga malamai irin wannan sai ko gaji malami ya ya fasa labarin ya ce ai shekaran jiya ma wata bugumin waya cewa abokin mijinta ya mata kaza wani lokaci har ya kwatancen da za a gane wace ce ko ina ne garin su ko waɗanda irin mutane ne su wannan duka bai da wani bai da wani alfanu kuma kalli yadda ƙur'ani yake sauwaga maganarsa za mu gane cewa babu buƙatuwa zuwa ga waɗannan irin maganganu babu buƙatuwa zuwa ga su don ba su bane karatun to mu ko masu saurare din an fara ɗin kawai sai mu ta dariya to wannan yana nuna alama cewa ba mu ɗauki izina ba mu waraka da ƙur'ani ba wato zuciyarmu ta ƙeƙashe ta bushe tunda annabi ya ce wa sahabbai da kun san abin da na sani da kun yi kuka kun bar dariya daga nan ba sa dariya yana annabi na karatu sallallahu alaihi wasallam natsuwa suke to ya kamata mu samu kuma mu dawo da kanmu irin wannan natsuwa amma al'amarin yana gun malaman ne farko idan malamai suka seta ɗaliban su to za su daina wannan kaga daga cikin irin wannan setawa shine a samu wuri mai natsuwa tun farko wuri mai natsuwa da yanayi wanda zai bada dama ya zama conducive yadda za a za a yi ainihin wato abin da ya kamata amma sai ga malamin ne ba ana karatun shi ma waya sha ku na take in an bugo kuma zai amsa ko ya duba ya ga menene ana karatun malamin zai dinga yin wani abu can daban wanda ba karatun ba ya saki layi ga baki daya to kaga dole ɗaliban su ma kama ya kunul murabbi ya kunul murabba kamar yadda mai tarbiya yake haka wanda ake tarbiya ne kasance Allah ya sani to sai mu kuma cikin karatu mu bayan da malam ya gama kawo waɗannan nasoshi dan ya bayyana ya tabbatar da maganar shi da faɗa tun farko cewa lalle su ayyukan lada suna ƙaruwa darajar mai yin su yana ƙaruwa in suna raguwa darajar mai yin su yana raguwa haka ayyukan zunubi in suna ƙaruwa zunubin mai yin su yana ƙaruwa in suna raguwa ma haka sai ya ce wa ma'lumun anna tauba iya jima'ur ruju'i ila min as-sayyi'ati ila al-hasanat kuma abinda muka sani shine abinda ake nufi da tuba shine tattaruwar barin ayyukan barna da komawa zuwa ga ayyukan alkhairi wali hada to dan haka ne la yuhbitu jami'a as-sayyi'ati ila at-tauba babu abin da yake ruguje laifuffuka ga baki ɗayan su rugurugu da su sai tuba war riddatu kuma mun sani cewa ita kuma ridda fita daga musulunci iya jima'ur ruju'i min alhasanati ila sayyi'ati ita ce aka san tuba ita kuma ridda ita ce tattaruwan barin aikin kirki zuwa na banza walihadha la yuhbitu jami'al hasanati illa ridda anil iman dan haka babu abin da ke wargaza ayyukan alkhairi gaba ɗaya ya bata su duka in banda ridda daga barin imani Allah ka tsare wa kadhalika ma zakarnahu fi tafawutis sayyi'at to haka abinda muka ambata na nuna zarceceniya tsakanin laifuka huwa fil kufri wal fisq wal isyan ana samun shi a cikin kafirci wani kafirci yafi wani tsanani ana samun shi a cikin fasikanci wani fasikancin yafi wani tsanani wal isyan ana samun shi a cikin saban Allah wani yafi wani fal kufaru ba'duhum duna ba'd akwai kafaran da wasu suna ƙasa da wasu a kafirci kamar da Allah yake cewa tasdanna ashaddan nasi adawatul ladina amanu yahud wal ladina ashraku kaga waɗannan sun fi fiye da waɗanda cewa tazana akarban mawarta da namun da zina kalu inna nasara haka yace wa huwa wali hada yadhkuru al-fuqaha fi babin riddati wal islam don haka malaman fiqh in suka zo mana karatu a babin ridda da babin bayani akan musulunci zaka ji suna magana akan intiqala ar-rajuli ka ahadi zawjayn min dinin ila dini hukuncin wani mutum ya bar wani addini ya koma wani musamman ana magana alaƙa tsakanin miji da mata wa akhar da kuma wani babu na intiqalun min dini khairin min dini ina hukuncin ya bar mutum ya bar addini ya koma addinin da yafi nashi alkhairi wato ya koma better religion aw duna dini ko ya koma worse religion aw mithla dini ko daidai wa daida equal irin addininsa fa ya ƙuluna suke suna cewa idan sarar kitabiyu majusiya idan kirista mai bautar Allah ta hanyar wato kiristanci ko yahudanci sai ya koma ba majusi ya daina aiki da littafin sama gaba ɗaya kaga ya koma dinan aswa amin dini au mushrikan ko ya zama mushriki ya fara bautar gunki fa garin ta kala ila sharrin min dini ya koma addinin da ya gaza shi wai da sarar mushrikul awul majusiyu kitabiyan idan kirista a idan mushriki mai bautar gunki ko ba majusi wanda baya bautar komai ya dawo ya shiga addinin kirista faqadin takala ila khairin min dini shi kuma ya koma addinin da ya kara wa nashi ya dan dago wa idza tahawwada nasrani idan kirista ya koma ba yahudi aw aks aw bil aks ko ba yahudi ya koma kirista fa garin ta kala ila nadiri dini ya koma zuwa ga addini daidai da nashi wata majusu yuqarru alaihi bil ittifaq wanda yake ba majusi majusanci za a tabbatar da shi akan abin da yake ma'ana mutumin da yake ainihin wato kirista ya koma ba majusi ko ba musu ya koma kirista za a tabbatar da shi akan abin da yake wato ne cigaba da zama har yanzu a cikin kafirai ne za a mai hukuncin kafirai ahlul zimma za a mai hukuncin kafirai wanda suke in kafaran amana ne yana nan dai a cikin su in kafaran yaki ne yana nan a cikin su wa amal ishraku fala yuqarru alayhi illa yuqarru alayhi illa ba'd an-nas inda ba'd ulama amma mutum yana kirista ya koma ba ma guje ya koma ya fara bautar gunki shin gwamnatin musulunci za ta kyale shi ba za ta kyale shi ba za a yi mai hukuncin ridda ina fata mun gano wato kiristoci ne suna kashin gwamnatin musulunci sai wani a cikin su ya ridda daga kiristanci ya koma majusanci to ɗaya hukuncin shi ɗaya da hukuncin musulmi wanda ya ridda gwamnatin ba za ta kyale shi ba ta mishi hukuncin da ya dace za ta duba ta ga shin me ya kamata ta mishi za ta tarsasa shi ne ko ko za ta kashe shi ma ko ta kama shi ta kunne shi ne abin da yake faɗi a nan ya ce wasabi'a nau'ani inda al-muhaddiqina su kuma sabi'awa nau'i biyu ne a gun malamai masu tantance magana kamar yadda ya faɗa a cikin kitabun raddi alal mantiqiyin ya kawo magana akan cewa sabi'awa akwai sabi'awa hunafa su ne masu ainihin irin addinin kirista yahud da nasara akwai sabi'awa mushrikun su ne masu bautan mala'iku da rauhanai waɗanda suke ainihin wato abubuwa irin kaman na maguzawa ɗin dan su iri biyu ne to kowane hukuncin shi daban wa ala qaulaini inda akhari wasu malamai kun sa magana guda biyu akai wa ma'rifatu maratibil adyani muhtajun ilayha sanin matakai dinnan na kowane addini kana da bukata zuwa gare shi ka san shi fi mawadi'a kathira aurare da dama li ma'rifati maratibil hasanati dan sanin matsayin lada dan sanin matsayin kowane lada musamman ga malamai da suke alƙalai suna da bukata su san wannan wal fuqaha'u yadkuruna zalika li ajali ma'rifati ahkamihim wa nikahihim wa dhaba'ihim malaman fiqh suna ambaton waɗannan abubuwa dan sanin hukuncin hukuncin su game da kasancewar su ahlul zimma ko ba ahlul zimma ba game da hukuncin auratayya su mata da miji kirista ɗayan su yarda kuma ba ma guje shin auren su nan ko baya wa dhaba'ihim mun sani cewa musulunci ya lata a ci abincin kiristoci to yanzu suka yi ridda suka koma ba kirista ba don a san wannan hukuncin da aka malamai suke ambatan wannan wa fi dima'i da kuma game da jinanansu kamar yadda muka ambata wa qitalihim da batu akan yaƙansu, wa iqrarihim bil jizyati al matluba alaihim ko tabbatar da su akan jizyar da suke akan su wa nahu dhalika min al ahkami da ire-iren waɗannan na hukunce hukunci allati ja'a biha al kitabu was sunna wanda al qur'ani da sunna suka kawo fi ahli al milal wal ahzab game da mutanen addinai da mutanen ƙungiyoyi allazina qala Allahu fihim wanda Allah ya ce game da su wa man yakfur min al-ahzabi fannaru maw'idu wanda bi ya kafirce daga cikin ƙungiyoyi fannaru maw'idu wannan wuta ce makomarsa Allah ka tsare mu daga wuta wa kad qala ta'ala kuma Allah ya ce da nabiyyi ya ce wa manzansa falidhalika fad wastaqim kama umirta ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينهم الله يتشي فلذلك تدون الآية تعالى دون القرآن فدع كتب من كرام جوا قريش واستقم كما كتأيو جم كما أمرت كما يدعى كتشي مكا كتأيو ولا تتبع أهواءهم kada ka bi soye-soyen zukatansu wa kul amantu bima anzalallahu min kitab ka ce na yi imani da abin da Allah ya saukar min kitabi kaga wannan ma min ce abin nan wato wata ke bayani ai min jinsin kitab wa umirtu li a'dila bainakum kuma ni an umarce ni na yi adalci da kankano falidhalika wancan Allah din fa lidhalika anan malami shi maganganu biyu ko dai zama lamun anan bi ma'ana ila sai da mafa'ila zalika fad kamar da Allah yake cewa misali a abin nan bi anna rabbaka auhala ai auha ilaiha domin hurufin jarda ma suna da tanawu suna iya wakiltar junansu to wasu malamai suna ganin anan falidhalika ai fa ila zalika fad'u ka kira su zuwa ga alqur'ani zuwa ga dayanta Allah wasu kuma suka ce a tana nan a matsayinta sai zama famin ajil zalika ke famin ajil zalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'u wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li a'dila bainakum haka wannan ma li a'dila ko ya zama wa umirtu li kai a'dila bainakum sai ta zama lamu kai ce wanda ma ita kai ana iya cire ta a ballamun ko kuma ta zama lamun ce a wanda take ta an wa umirtu li an a'dila bainakum kamar yadda Allah ya ce wa umirtu an uslima li rabbil alamin ay li an uslima li rabbil alamin wannan kenan to wal adlu malam yace kaga dai shi adalci wad'u kullu shay'in wad'u kulli shay'in fi mawdi'i shi ne kowane abu a sa shi a inda ya dace a sa shi shi ne adalci ta ka karɗan sanda ya tare ka dinga ci mashi kamar adalci adalci shi ne kama kawai ka yi da nan ba adalci kake da ba kana neman ihsani ne ko ko fasaji ma hala amma ka ce Allah bai amin adalci to ai abin da yake ma ai adalcin kenan ka yi laifi ba ka da takardu a motarka ko ka biyo one way ko baka sa seat belt ba ya kama ka to adalci shi ne a kama ka a duba takardu da lawa'i da wato punishment da ake yi na masu wani laifuka kawai a zarta maka shi ne adalci to amma mun bai wa adalci wata ma'ana khasa da hausa muka ce a mana adalci muna nufin a rangwanta mana a yi mana tausayi adalci abin da ake nufi shine komai a ajiye shi inda ya kamata a ajiye shi ba tare da tausayi ba ba tare da kuma kallon wasu abubuwa na gefe ba kama annar zulma wadu shay'i fi ghairi mawdu'i kamar yadda zalunci shine a sanya abu a wurin da ba wurin shi ba a sanya shi a wani wuri daban a wurin da ba wurin shi za mu saurara ana saboda ƙurin lokaci fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi